أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wanda masallacin mai albarka na masjid da'watul irshad domin ci gaba da karatu mu na sunanu abi dawud yau muna goma sha uku ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina 1,046 wanda ya daidai da shekara ta miladiya 2025 wannan shine darasinmu na shidda a cikin wannan littafin a kuma kitabu tahara kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine laisa shuja'u alladhi yahmi matiyatahu يوم النزال ونار الحرب يشتعله لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل مالك cewa ba shi bane mai ƙarhi wanda a wajen yaƙi yake kare duk mai kawo masa farmaki yace mai ƙarhi shine wanda yake runtse idanuwansa yake runtse ganinsa yake kawar da ganinsa daga haramun ya ce fadakal farisul batalu wannan shine jarumi abin jinjina ma wanda abin da yake nunawa shine mahimmancin rintse gani daga abin da yake haramun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula lallai ji da gani da zuciya dukkaninsu abin tambaya ne mana duk abin da ka kalla Allah sai ya tambaye ka don me yasa ka kalle shi idanuwan da Allah ya halatta muna ya muna su ne don saboda mu kalli abin da ya halatta muna an yi ɗaya daga cikin magabata ya zo ya zamna a wani majalisi ya kawo ziyara sai aka ga tun da ya zamna har ya tashi bai waiwaya ba zai tashi sai ɗaya daga cikin 'yan fadar suka tambayi sa wane tun da ka zo na gaba ka juya ba ko ciwon kai kake yi an gane ko ya ce a'a na yi abin da ya kawo ne ne ya ce wannan idanun allah ya muna su ne don mu kalli abin da ya halatta muna duk lokacin da muka kalli abin da ya haramta muna to zai muna uku ba a kan wannan shi yasa ya zo a hadisi wanzu allah sallahu alaihi wasallam yake cewa ya ali لا تطبئ نظرة نظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة يا كي ألي كسن kada ka rika bin gani akan gani mai ma'anan gani akan gani shine far accident kwatsam ka kalli wani abu misali wata mace kwatsam ka kalli wata mace a cikin tsiraici ba cikin kaso ba to kai sauri ka jaye kada ka rika ka ƙara komawa shine manzo Allah ce fa inna ma lakal ula wa laysat lakal akhira kallo na farko da kai cikin ba kaso ba cikin kuskure to wannan baka da laihin sa amma na biyu in ka koma to shi wannan kana da laihin sa malamai suke cewa an-nazaru baridu zina shi kallo shine rezo shine yanar gizo wadda take kafte wadda take kamo zina dan haka yana da kyau mu rintse ganin mu Allah madaukakin sarki ke cewa وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كما مؤمني su rintse idanuwarsu su kiyaye al'aurarsu an rawaito daga cikin akwalkin mai ke da suna annabi isa alaihi salam ake cewa yana cewa da mace wadda take cikin tsiraiki tafiya gabanka ya ce kwan mazaki wanda ya kwana uku bai ci komi ba ya tinkaro ka an gane ko don saboda mai don saboda bala'in da zai iya jayo maka kallon da za ka iya na wannan matar da take a cikin tsiraici mana ba ta a cikin kamala domin zaki in ya zo cutar da kai ne zai mai yiwa kashe ka ne zai yi to ita kuma matar in ta zo lahira ce za ta raba ka da ita wannan shine kenan Allah ka ba mu ikon rintse ganin mu rintse gani yana ƙara ƙarfafuwa musamman a cikin wannan watan da muke cikin Ramadan wanda aikin zunubi ake linka sa kamar yadda ake ake linka aikin lada muna fatan Allah madaukakin sarki ya kare mu da idanunmu yana daga cikin akwalikin malamai suke cewa man ghadda basarahu anara Allah basirata man ghadda basarahu anara Allah basirata duk wanda ya rintse ganin sa da abin da daga abin da yake haramun to Allah zai Allah zai arzuta sa da basira ma'ana yawan kallon haramun yana jawo takushewar basira ma'ana ya kasance baka da basira wannan shine kenan za mu tashi a yau babu tayammum babu mai bayani game da abin da ya shahi taimama idan muka shiga a cikin hadisan za mu gami ake ce ma taimama zayid مالك حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا أبو معاوية حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبده المعنى واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لك عائشة تاتي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير مزال يا تور أسيد بن حضير وأناسا معه دوس متاني تاردشي fi talabi qiladatin a wajen neman wata sarka a dallatha aisha wadda aisha ta yadda ta ta badda ta fa hadarati salatu sai lokacin sallah yayi fa sallu bi ghairi wudu'in sai suka yi sallah ba tare da arwalla ba tunda babu ruwa fa atawu annabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai suka zo wajen manzon Allah fa zakaru dhalika lah suka ambata masa haka فأنزل الله فأنزلت آية التيمم ألوكة سيأك سبكر آية ورتكي بياني أكن تيمما زاد ابن نفيل ابن نفيل يكارة فقال لها أسيد بن حضير سي أسيد بن حضير يتي متى يرحمك الله ألا يجيكنك ألا يرحم شيك معنا كلمة تيدا أكي فدي تيبود الدعاء متين يوم أبو الخير يرحمك الله Allah ya ji kanki ba dan kin mutu ba ma nazala biki amrun takrahinahu babu wani al'amari da zai sabko miki wanda kike kyamarsa illa ja'ala Allahu lil muslimina fati sai Allah ya sanya ga musulmai walaki dake fihi farajan a ciki bude abinda wannan hadisi ke nuyi manzo Allah sun yi ta balaguro wajen yaki to an yi daidai wannan karan da aisha aka ce domin duk balaguran da manzo Allah zai ta yana zaben ɗaya daga cikin matayensa to a cikin balaguran aisha sai sarkar ta taɓa ce sai manzo Allah ya tura wasu sai su nemo sarkar shine a wajen neman sarkar lokacin sallah yayi kun ba su da ruwan da za su yi arwalla sai suka yi sallar su haka nan domin a lokacin busan taimama ba bayan sun dawo dalilin wannan sai aka sabkar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aya wadda take bayani akan taimama wanda zamu ga sauran karin bayani a nan gaba shine sai Usaid yace Allah ya miki rahama yake Aisha babu wani abu da zai babu wani abu na cuta da zai same ki face dalilin sa sai Allah ya kama musulmai mahuta a ciki me yake nuhi da haka dalilin sarkar ta tabace aka samu me aka samu taimama dalilin kuma kazahin da aka mata na zina aka samu hukuncin zina aka samu hukuncin wanda suka yi ma mutane kazahi aka saukar da sura su kutumo da ta shayi hukunce-hukuncen hijabi da hukunce-hukuncen ladabin shiga gida da abin da ya kama da haka shine abin da yake nihi malai ce haddasana ahmad ibn salihin haddasana abdullah bin wahbin akhbarani yunus an ibn shihabin an ubaidillah ibn abdullah ibn utbah حدثه عن عمار بن ياسر يا باش لاباري دغ عمار دان ياسر انه كان يحدث يا كسانتي yana bada labari annahum tamassahu wa hum ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam akan cewa sun yi shafa tare da manzon Allah bisa'idi da ƙasa li salatil fajri domin sallar asuba fa darabu bi akuffihim as-sa'ida sai suka bigi ƙasa da tahin hannuwansu thumma masahu wujuhahum sai suka shahi huskokinsu mashatan wahida shaha guda thumma adu sannan suka koma fa darabu bi akuffihim as-sa'ida marratan ukhra suka bigi ƙasa da tahin hannunsu karo na biyu famasahu bi aidihim kulliha sai suka shahi hannuwansu gaba daya ilal manakib har zuwa kafada wal abat da lallakuwa min butuni aidihim da cikin hannunsu wannan sun yi haka ne kamar yadda imamu dahlawi ya ce sun yi haka ne ijtihadan minhu an gane da kyau ko da Allah madaukakin sarki sabkar da aya fatayammamu sa'idan tayyiba in ba ku samu ruwa ba to ku yi taimama da ruwa da ƙasa mai kyau to Allah madaukakin sarki bai siffanta musu ba yanda za su yi yanda za su yi taimaman tiryan tiryan an da yake su shaha ma huskar shaha ma hannuwa to hannu daga ina zuwa ina an gane ko to su ne sai suka fassara hannu kenan in aka ce hannu da larabci duka shine wannan to shi yasa a farkon musulunci sai suka fara shahawa hannan har cikin lallakowa hannan duka an gane ko amma za mu gani daga baya akwai gyara da zai zo malaiti haddasana sulaiman ibn dawud al-mihri mahri wa abdul malik ibn shu'aib an ibn wahab nahwa hadha al-hadith qala qama al-muslimuna musulmai sun tashi fadarabu bi akuffuhum at-turaba sai suka bigi kasa da tahin hannunsu walam yaqbidu min at-turabi shay'an sai dai ba su riƙe komi na ƙasa ba ma'ana sun shahi ƙasan da ne kawai fa zakara nahwahu sai ya ambaci makamancinsa walam yadhkuril manakiba wal abat sai da shi a riwayar shi bai ambaci cewa ba sun kai wajen kawadu da kuma lallakuwa qala ibn al-layth ibn al-layth yace ila ma fawqa al-mirfaqaini sun kai har zuwa saman al-mirfaq shine karan hannu kenan dai sun wuce nan ne amma shi bai ce ba sun kai ga lallakuwa da kafada wannan ruwaya karin da muka samu bugun kasa ashe in aka yi ba a ɗebo kasa ma'ana ba jimko kasa ba ne za ka yi ka shashaha ka shaha ma hannu ka shaha ma huska a'a bugawa ne za ka yi kuma za mu gani a gaba in ka bugan ma sai kame sai ka kakkaɓe na maliki haddasana muhammad ibn ahmad ahmad ibn abi abi khalafin wa muhammad ibn yahya an-naisaburi fi akharina a cikin wasu daban قالوا سكتي حدثنا يعقوب أخبرنا أبي يتي يعقوب يابا ملاباري عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمار بن ياسر دقى ابن عباس دقى أمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الجيش منظر الله يا سبكد الدري a wani wuri da ake cewa ulatul jaish sunan wani wuri ne da yake a wajen zil hulaifa an gane da ke ko a ta'aris shine sabka da dare kuna cikin balaguro sai ku sabka da dare a wani wuri don saboda ku kwana a wurin ko ku huta wa ma'ahu aisha a tare da manzo Allah akwai aisha a wannan balaguron fanqata iqdul laha sai wata me yake da suna sarƙata ta ta katse min jaz'in wadda wannan sarkar ta 'yan duwatsu ce min jaz'i zafarin ta 'yan duwatsun zafar ce wasu 'yan duwatsu ne da ake ce ma jaz'i zafar sunan zafar sunan sunan wani gari ne da yake a garin yaman kenan sai wannan sarkar ta ta 'yan duwatsun zifar ko zafar ta katse fahabasan nasa ibtigha'u iqdiha zalika sai neman wannan sarkar tata ya tsaye da mutane hatta a za alfajiru har sai da alfijir ya fara haskawa walai sama annasi ma'un alhali babu ruwa tare da mutane fatakai ya zo alaiha abubakarin sai abubakar ya yi hushi a kan wannan abun da abubakar shi yana gani ai ita ce ta hana mai da suna ta ce ba a taya dole sai a neman wata sarkarta alhali ba ita ta yi haka ba za mu gani a gaba sai abubakar ya yi hushi dami don saboda neman sarƙata za a tsaye da mutane wa ya ce mata habastin nasa walai sama'ahun ma'un kin rike mutane kin tsaye da mutane alhali babu ruwa fa anzalallahu ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar akan annabinsa rukhsat tatahuri sarki sauki rahusa ta yin tsarki bis-sa'id at-tayyib da ƙasa wadda take mai kyau fa qama al-muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tashi tare da musulmai fa darabu bi aidihim ila al-ardi sai suka bigi da hannayensu ƙasa sun marafa'u aidiyahum sannan suka ɗaga hannayensu ma'ana da suka bigi ƙasa sai suka ɗaga hannayensu walam yaqbidu turaba walam yaqbidu min turabi shay'an kun bu su rike komai na ƙasa ba ma'ana kenan hannuwan dai ba jinke suka doko su ba haka a da suka buga haka suka taho da hannayensu yace famasahu biha wujuhahum sai suka shahi huskokinsu da wannan ƙasar wa aidiyahum da kuma hannayensu ilal manakib har zuwa kahada wa min butuni aidihim da kuma me yake da suna cikin hannayensu ilal abat har zuwa me ake cewa lallakuwa an gane ko zaharul kaf shine nan baya batnu zaharul yad shine nan an gane ko kenan haka suka yi da suka shafa nan aka kawo a kahada an gane ku yanzu sai cikin shi kuma cikin shi ne suka shafa har zuwa ina har zuwa lallakuwa wannan shi ne amma muka ce wannan sun yi shi ne a farko ko daga baya an canza za mu ga canjin kenan kan mutum ya rike wannan kawai ta ta yi ita sama lallakuwa shi kura zada ibn yahya fi hadithihi ibn yahya ya kara a cikin hadisin sa qala ibn shihab fi hadithihi wala ya'tabiru bi hadha an-nas a kun ji ibn shihab yace sai dai a yanzu mutane ba sa aiki da wannan abin da yake nihi ma'ana a yanzu ba a aiki da wannan taimamar a ce za a sha hama hannu har zuwa lallakowa da ka hada to ya za a yi qala abu dawud abu dawud yace wa kadhalika rawahu ibn ishaqa haka ibn ishaq ya rawaito sa fihi a cikin sa an ibn abbas wa dhakara darabataini shi ya ambaci bugu guda biyu suka yi kama zakara yunus kama inda yunus ya ambata ورواه معمر عن الزهري ضربتين وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار وكذلك قال أبو أويس عن الزهري وشك فيه ابن أيينة ابن أيينة يشك أو جرويت حديث قال مرة وترنينا وأن عبيد الله عن أبيه أو أن عبيد الله عن ابن عباس ومرة قال وترنكم وأن أبيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب ابن أيينا فيه ابن أيينا يا سامو ميكي رسولا يا سامو شكا أوجن وإن متانا وترن يتي ونن وترن يتي ونن وفي سماعه عن الزهري دكم وجن جنس أوجن إمام الزهري ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت باب wanda ya ambato cewa bugu biyu sahabbai suka yi a wajen taimama in ba wa'yancin da na gaya muku ma'ana mafi yawan ruwaye sun nuna bugu guda suka yi ba bugu biyu ba mala ce haddasana muhammad ibn sulaiman al'ambari haddasana abu mu'awiyat ad-dariru an al'amash an shaqiqin qala kuntu jalisan bayna abdullahi wa abi musa na kasance ina zamne a wajen suna a gaban abdullahi da abu musa فقال أبو موسى سي أبو موسى يتي يا أبا عبد الرحمن يا كيب أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب باني لاباري دا أتي وني متنزي جنبا فلم يجد الماء سي بسامروا بشهرا سوان وتاغدا أما كان يتيمم شمبزي إن تيمم با فقال لا سيتي آآ آه بزي تيمم با وإن لم يجد الماء شهرا كودا بسامروا وتاغدا فقال أبو موسى sai abu musa ya ce fakaifa tasna'una bi hadhihi al-aya to ya za ku yi da wannan ayar allati fi suratul ma'ida wadda take a cikin suratul ma'ida falam tajidu ma'an sai ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba to kunuhati ƙasa wadda take tsarkakakka faqala abdullahi sai abdullahi ya ce law rukhisa lahum fi hadha da an musu sauki game da wannan kenan shi abdullahi ne ke faɗin ra'ayinsa ya ce ai da amma mutane sauƙi game da cewa in babu ruwa a yi taimama an gane ko la'aushaku idabara da alaihimul ma da ai sun kusa idan ruwa suka yi sanyi an ya tayammamu bis sa'id su yi taimama da ƙasa ma'ana shi yana ganin aka bude ma mutane hanyar in babu ruwa kai tsaye su yi taimama to da ko akwai ruwan in suna in suna da sanyi sai su ce ba za su yi taimama ba za su yi arwalla ba za su yi taimama fa qala lahu abu musa sai abu musa ya ce masa wa inna ma karihtum hadha li hadha dan saboda wannan ne kuka kyamaci wannan kuka kyamaci wannan ma'ana dan saboda kada mutane su su rika wasa da arwalla ko su rika wasa da ruwa kuka kyamaci su yi taimama qala na'am yace eh fa qala lahu abu musa sai abu musa yace alam tasma qawla ammarin li umar shin baka ji fadin ammar ba ga umar ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin manzo Allah ya tura ni a cikin wata bukata fa ajnabtu sai nayi janaba falam ajid alma'a sai ban samu ruwa ba fatamarraghtu fi as-sa'idi sai nayi birkidaddoniya a cikin ƙasa kama ta tamarragu dabba kama yadda dabba take bai kira duniya kuma ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sannan sai na zo wajen ma'aikin Allah fa zakartu dhalika lahu sai na ambata masa haka fa qala sai ce innama kana yakfika an tasna'a hakaza ai ya ishe ka kai haka fa daraba bi yadihi ala al-ardi sai ya bigi hannu ya bigi kasa da hannunsa fa nafadaha bayan ya bigi kasar sai ya kakkabe hannu sun madaraba bi shimalihi ala yaminihi sannan sai ya shahi hagunkinsa akan damansa wa bi shimalihi ala yamin ala wa bi yaminihi ala shimalihi da kuma damar ta sai ya shahi hagun ala alkaffaini akan tahin hannu thumma masaha wajhahu sannan ya shahi huskarsa fa qala lahu abdullah sai abdullah yace masa afalam tara umar lam yaqna bi qawli amma shin baka ga umar bai bai bai yarda ba bai natsu ba da maganar ammar abinda wannan hadisi yake nuhi shine a magabata guda biyu ne suka zamna suna karawa juna ilimi da abdullahi da abu musa to shi guda ra'ayinsa in babu ruwa mutum zai zamna sai ya samu ruwa ba zai taimama mana in wanka ya kama mutum ba zai ce bai ya taimama sai ya jira da ya samu ruwa to shi kuma gudan da yake ya hishi sanin alkur'ani shine abu musa sai ya jawo masa ayar da allah yake cewa falam ta jido ma'an ba ta yamma musa idan ba in buku samu ruwa ba to ku yi taimama an gane da kyau ko don ya ƙara masa ya ƙara fahimtar da shi sai ba shi labarin wani abu da ya faru tsakanin umar da ammar manzo allah ya tura umar da ammar wata bukata sai janaba ta kama su sai shi ammar ya rubi kiɗaɗɗoniya a cikin ƙasa dan me yasa dan Allah yace fatayan falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiba Allah yace in baku samu ruwa ba to ku nuhaci kasa mai kyau to shi kun bai sai da an ce dai in babu ruwa ayi da kasa ko to kun bai sai inda ake taimama ba sai kawai ya samu ya samu turba ya tafi kirdoniya kamar yadda shaki ke birdoniya sai da ya tabbata ko ina kasa ta samu jikinsa tunda ai shi ma wanka da ruwa ko ina ake sa ruwa ko hatta lallakowa ma da bata samu ba sai da ya dauko ya abin ga an gane ko baki dai ne Allah ya mishi Allah ya ruha mishi asiri ba a sa mishi kasar ba da hanci wannan shi ake ce rishin sani ya haidare duhu ko wannan shi ne kenan to da ya hakan ga ya yi sallolin shi shi kuma umar ya kiyaye ce sai ya zo gida ya samu ruwa sannan ya yi wanka da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa haka ne da ƙasa za a yi amma bayan da kai ake ba sai manzo Allah ya nuna masa ai za ka buga hannunka ne haka ka kakkaɓe ka shaha ma tahin hannunka sannan sai ka shaha ma huskarka shi kenan an gane da ke ku wanda shi ne kenan jayid mala ya ce haddasa muhammadu ibn kasirin al'abdiyu haddasa na sufiyanu an salama tabni kuhailin an abi malikin an abdullahi an abdurrahman ibn abza qala kuntu inda umara na kasance a wajen umar faja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo masa faqala sai ya ce inna nakunu bil makani ash-shahra wash-shahrayn muna kasancewa a wani wuri wata ɗaya wata biyu kuma babu ruwa faqala umar sai umar ya ce amma ana falan akun usalli hatta ajid al-ma amma ni bazan yi sallah ba har sai na samu ruwa faƙala faƙala amma sai amma ya ce ya amiral mu'min ya kai shigan mummunai amma tazkur iz kuntu ana wa anta fil ibli shin baka tunawa lokacin da ni da kai aka sanya mu kula da raƙumma fa asabatna janabatun sai janaba ta same mu fa amma ana fatama'aktu amma ni sai nayi beke doniya cikin ƙasa fa ataina annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka zo ma manzon Allah fa zakartu zalika lahu sai na ambata masa haka fa qala sai yace innama kana yakfika an taqula hakaza yace ai ya ishe ka kayi haka an taqula ai an taf'ala an gane ko ya ishe ka kayi haka wa daraba bi yadayhi ila al-ardi sai ya bigi da hannayensa zuwa ƙasa thumma nafakhahuma sai ya bushe su thumma masaha bihima wajhahu wa yadayhi sai ya shafa ma huskarsa da hannayensa ila nisfi zira'i har zuwa rabin zira'i an gane ko kenan shahawar a wata riwayar ya kawo nan da zira'i amma ba duka ba ma'ana wani bangare na karan hannu yace faqala umaru sai umar yace ya ammar ya kai ammar ittaqillaha kayi tsoron Allah faqala ya amirul mu'minin ya kai amirul mu'minin in shi ita wallahi lam azkurhu abadan in kana so ba zan gai wannan ba zan ƙara ambatar wannan labarin ba har abada faƙala umar sai umar ya ce kalla a'a wallahi lanuwalliyan naka min zalika ma tawallaita za mu jingina maka abin da ka jingina ma kanka abin da yake nufi shine umar lokacin shine khalifa sai aka masa tambaya game da mutane ne za su zuwa suna a cikin daji cikin tahiya wata ɗaya wata biyu su rasa ruwa ya za su yi sai ce in ni ne in dai babu ruwa kuma janaba ta kama ni to ba zan yi zan jira sai na samu ruwa sannan in yi wanka in ramka duka sallolin nan an yi daidai ammar yana nan sai ammar ya bashi labarin abin da ya taba haruwa shi da shi aiken da aka musu wancan labarin da muka kawo farko an gane ko to umar shi har ya manta da labarin kuma bai tuna ba yace to tun da ka faɗi za mu yi aiki da abin da ka faɗi amma ha in akan kuskure ne ba daidai bane to kai ka sani laihinmu yana mi laihinmu yana akan ka a takaice da kenan shi ma Umar daga baya ya sabko daga ra'ayinsa ya koma akan ra'ayin in babu ruwa za a yi mi za a taimama na'am mala yace haddathana Muhammad ibn al-Ala haddathana Hafs haddathana al-A'mash an Salama ibn Kuhayl an ibn Abza an Ammar ibn Yasir fi hadha al-hadith faƙala sai ce ya ammar ya kai ammar inama kana yakfika hakada manzo Allah yace masa ya kai ammar ai haka ya ishe ka thumma daraba bi yadayhi al-ard sannan sai bigi tahin hannunsa da ƙasa thumma daraba ihdahuma ala al-ukhra sannan ya bigi hannu guda akan guda ma'ana eh hakan ga thumma masaha wajhahu sai ya shahi huskar sawal zira'aini da zira'insa ila nisfi sa'idaini har zuwa rabin as-sa'id shine nan an gane ko wannan shine as-sa'id kenan ya shafa har zuwa rabin nan ne ma'ana dai wurin shafa ma ta hannu ne sai dan kawo hannun an gane ko na mala yace walam yablughu al-mirfaqayn bai kai gurwar hannu ba darbatan wahida kuma bugu guda ba bugu biyu ba قال أبو داود أبو داود وراه وكيء عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزى ورواه جرير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى يعني عن أبيه معنا يا رويتوش دقماء فينسا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر أخبرنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزى عن أبيه عن أمار بهذه القصة يا باش الأبار ونن قصر faƙala ya ce innama kana yakfika ai da ya ishe ka wa daraban nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya buga biyadihi da hannunsa ilal ardi ƙasa thumma nafakha fihi ma sai ya busa a cikin su wa masaha biha wajhahu ya shahi huskarsa wa kaffaihi da tahin hannunsa shakka salama salama ne yayi shakka ma'ana me yake da suna tahin hannun nasa ya fara shahama ko kuma huska ya fara shahama wa qala la adri fihi ila al mirfaqain kenan salama ya shakka yace ban sani ba ila al mirfaqain ma'ana da ya shaha hannun nasa har zuwa gwiwar hannu ya kai ya'ani au ila al kaffain ko kuma a'a bakin tahin hannu kawai ya tsaya kenan wannan shakka ce aka samu na cewa ya kai gwiwar hannu ko kuma a bakin tahin hannu kawai ya tsaya magana mafi inganci bakin tahin hannu ya tsaya bai kai ga gwiwar hannu ba wannan shine kenan مالك حدثنا علي بن سهل سهل الرملي حدثنا حجاج يعني الأعور حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث قال يتي ثم نفخ فيها sannan sai busa a cikin hannun nasa bayan ya bigi ƙasa wa masa biha wajhahu ya shayi huskarsa da su wa kaffaihi da tayin hannuwansa ilal mirfaqain har zuwa gwiwar hannu au ilal zira'aini ko kuma har zuwa zira'i guda biyu qala shu'ba kana salama yaqulu salama ya kasance na cewa al kaffaini wal wajhu wal wajha waz zira ya shahi tahin hannu da me yake da suna da almirfakai ne su ne gwiwowin hannu wa zira da kuma zira'i ma'ana yana shakka sai ce ya shahi tahin hannu zuwa gwiwar hannu ko kuma tahin hannu ne zuwa zira'i qala shu'ba kana salamatu yaqulu salama ya kasance yana cewa alkaffaini wal wajhu waz zira'aini tahin hannu da huska da zira'i ya shafa faqala lahu mansurun zata yawmin sai mansur ya ce masa a wataran unzur ma ta kulu ka dubi mi kake cewa fa fa innahu la yazkuru zira'aini ghayruka domin babu mai fadin zira'i in ba kai ba ba mai cewa manzo Allah ya shahi zira'i in ba kai ba dukkanin shi abin da yake nunawa ikhtilafi ne na shakkar rawi da aka samu shin ya shafa zuwa zuwa tahin zuwa karan hannu ko kuma a bakin tahin hannu ya tsaya magana mafi inganci bakin tahin hannu kawai ya tsaya kenan za ka buga ƙasa ka kakkaɓe ko kuma ka bushe haka an gane ko sai ka shafa ma hannunka sannan sai ka shafa ma fuskarka idan ka yi haka ka ƙare taimama ya tabbata kuma kana iya in ka buga ka kakkaɓe ka shafa ma fuskarka sannan ka shafa ma me ka shafa ma tahin hannunka bugu guda ba bugu biyu ba kenan idan muka lura wannan shine magana mafi inganci domin kun ji imamu abu dawud da kanshi ya ce kai kadai ne ke faɗin ma'ana ɗaya daga cikin marawaita ya ce ma wanda ya rawaito cewa ya shayi gwiwar hannu da karan hannu ya ce kai kadai kuke rawaito wannan duk sauran ruwayoyi tayin hannu suke nunawa mala ya ce haddathana musaddadun haddathana yahya an shu'ba haddathani al-hakamu عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أمار في هذا الحديث قال فقال سيتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض يا إشيكك بجهنا ينكزوا كسا فتمسح بهما وجهك سيك شاي هسكر كدسو وكفيك دتاهين هنونك وساق الحديث سيقرار سورا حديث قال أبو داود أبو داود رواه ورواه شعبة شعبة هر يزيارة وانا حديث عن حسين دقى حسين عن أبي مالك دقى أبو مالك قال يتي سمعت أمارا يخطب ناجي أمار ينا خطبة بمثله دا مكمنشن وانا وانا حديث ma'ana yana ba da labarin ga yadda ake taimama ya gayi huska da tahin hannu illa annahu qala lam yanfukh sai dai shi ya ce a cikin bayanin bai busa hannunsa ba وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال ضرب بكفيه إلى الأرض يا بي تاهين هنوس كسا ونفخ سيب ساءته حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أزرى عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أمار بن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم لا تنبي من ظن الله جمال التيمم فأمرني سي أمرتين ضربة واحدة دبوغو غدا ضربة واحدة إن يبوغو بوغو غدا للوجه والكفين دون هسكا da tahin hannu kun ga wannan ita ce ruwa ta nuna kana iya kafara da me da huska sannan ka shaha ma tahin hannu amma ina ji ka shaha ma tahin hannu sannan huska yahi dan in ka sha ma tayi hannu ka ƙara rage mi ka ƙara rage ƙasa da ƙura sannan sai ka sha ma huska tunda ita tahi nisantar me yake da suna ƙasa da da ƙura ba matsala na ما ليتي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر أن تنبي قتادة كما تيمما أتكم بلاغرو فقال سيتي حدثني محدث عن الشعبي ما يبان لاباري يابان لاباري لك شعبي عن عبد الرحمن بن أبزة أكن شويروتو لك عبد الرحمن بن أبزة عن أمار بن ياسر shi ma daga Ammar dan Yasir anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ila al-mirfaqain akan cewa manzon Allah ya ce har zuwa gwiwar hannu sai dai wannan hadisi ne munkar an gane ko bai inganta ba dai a takaice idan muka lura wannan hadisan sun muna bayanin tarihin yanda aka fara taimama kenan tarihin yanda aka fara taimama shine ana a cikin balaguro hanya ta dawowa tare da Aisha sai an tsaya hutu a irin kwantawan nan da ake yi sabkan nan da ake yi daga raƙumi zuwa abu ka kaimomi a ɗan huta ya da zango dai haka an ƙare ya da zango an ƙare hutu za a ɗagawa a tashi sai aisha ta ce ma manzo Allah ita ba ta ga sarƙar ta ba sai manzo Allah ya ce to ashe a nemo sarƙar nan ku aka je ba a gani manzo Allah ya ce ba a fatahiya sai an gano sarkan nan Aisha ba ita ce ba sai an me sai an ga sarka amma can aka samu masu tsegumi suka ci kama Abubakar kara kaga hodiyarka ta tsaye da mutane dan saboda sarkar ta kuma gashi inda muke babu ruwa Abubakar ya zo yana ma Aisha fada a cikin muwatta ya zo ma idan ya shigo kai masu isko manzo Allah yana kwana akan cinanun Aisha ma'ana ya aza kansa akan katattarunta abubakar ya zo yana mata fada kin tsaye da mutane alhali inda ake babu ruwa ba ki iya ce ma manzo Allah kin yahe sarkan a tashi a tai ita dai bata ce komai ba har ya kai ma yana zungurar ta har sai da su hawaye suka zubo mata an gane da kyau ko ta ce da ya zungure ta ta daskare wuri guda bata motsa ba dan saboda kada manzo Allah ya tashi an gane da kyau ko irin zungurar da da ta saki tana iya mata faɗi amma ta ce sai ta daure don kada ta motsa manzo Allah ya tashi ana nan ashe cikin kwanan da manzo Allah yake ama manzo Allah wahayi wahayin da aka ma manzo Allah shine an sabka masa da wannan da aya ta taimama da take a cikin suratul maida an gane da kyau ko sai manzo Allah yana tashi yake to kowa ya je ya taimama a buga kasa a wannan lokacin ne to sai daga cikin sahabbai suka fara yabon Aisha suna cewa duk abin da ya sauko miki na na na mai da suna duk abin da ya bata miki rai duk abin da ya munanta miki to da ƙarshe dalilin wannan abin kuma sai alkhairi ya zo ga mi ya zo ga musulmai shine misalin da muka bada na kazahin da aka mata na zina da kuma wannan kuma kazahin shi ma da aka mata na me na ta tsaye da mutane alhali manzo Allah ne ce ba za a tashi ba sai an nemo sarkata dan ya nuna mata soyayya to kuma kaga abin kawai tsari ne na Allah ashe lokacin da aka zo sabka an gane ko kun san raƙumi idan zai sabka sai ya wani shiga kinnan kamin ya ya durƙusa a sabka to durƙusa wannan da yake na shiga nan da yake yi ya yo ƙasa sai sarkar ta banya ta faɗa ƙarƙashin me ƙarƙashin raƙumin aka ƙare nema ba a ganta ba manzo Allah ya ba ta haƙuri to a ganta yanzu sai ke haƙuri mu tai an ta da raƙumi bayan ta hau sai ga sarka ƙarƙashin me sai ga sarka ƙarƙashin raƙumi ka san da abin tsarin waye tsarin Allah ne to wannan shine kenan a takaice taimama kun ji dalilin hukumtata an hukumtata ne idan aka rasa ruwa kenan a duk lokacin da aka rasa ruwa sai a koma ga taimama idza me yake da suna idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badl ka'ida ce idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badl idan aka rasa asali sai a koma ga maimako me asali shine arwalla babu ruwa na arwalla sai a yi me sai a yi taimama kinan asali dai su ne ruwa babu ruwa sai a koma taimama bala ce babu tayammumu fil hadri babin yi bayani akan taimama a hadur me ake nuhi da taimama ga hadur ma'ana har ya halatta wanda yake ba a cikin balaguro yake ba yayi taimama an gane ko na'am domin can Allah cikin aya cewa wa in kuntum ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu aw kuntum marda falam tajid falam wa in kuntum ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba haka ne ko idan kuna a cikin balaguro kuka rasa ruwa sai ku yi taimama to shin wanda shi ba a balaguro yake ba a gida yake yana halatta shi ma yi taimama shine abin da wannan babu yake nihi mali yace haddathana abdul malik ibn shu'aib shu'aib ibn al-layth akhbarana abi an jaddi an ja'far ibn rabi'a an abdurrahman bin hurmuz an umair مولى ابن عباس أنه سمعه يقول daga umair maulan ibnu abbas ya ji ibnu abbas yana cewa akbaltu ana wa abdullahi bin yasar na fuskanto ni da abdullahi bin yasar maula maimuna ta zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maulan maimuna matar manzon allah hatta da kalna ala abil juhaim bin al-haris har sai da muka zo a wajen abil juhaim bin al-haris bin samma al-ansari فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا من ظن الله يفسكنت نحو بئر جمل يفسكنتي تا وجن بئر جمل معنى يفسكنت زوا وجن بئر جمل ريجير جمل فلقيه رجل سيوان متن يفس يا حدودشي فسلم عليه سي مس سلم فلم يرد له فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah bai mayar masa ba hatta ata ala jidarin har sai da ya zo a wajen wata gina fa masaha bi wajhihi sai ya shahi ya shahi huskarsa wa yadaihi da hannayensa thumma radda alaihi salam sannan sai ya mayar masa da sallama wannan hadisin abin da yake nuhi shine manzon Allah ya huto daga bayi ma'ana ya huto daga daji wajen biyan bukatarsa to sai wani mutum ya haɗu da shi sai masa sallama sai ki maida masa sallama sai da ya kusa ga wata gina ya bigi ginar ma'ana ya taimama da wannan ginar sannan sai ya mayar masa da sallama to muhallu shahid shine mun gani a can baya wanzu Allah ya ce bayan ya masa sallama ina kyamar in ambaci sunan Allah alhali ba ni da ba ni da tsarki to shine manzo Allah ya taimama sai ya maida masa sallama to malamai sun kawo su a wannan babin dan su nuna halaccin ashe in babu ruwa ko da ba a balaguro ake ba ana iya me ana iya taimama domin ga manzo Allah yayi kuma wannan yana nuna ashe ya halatta a yi taimama da mi da mi da bango gina amma ba kowace iri ba sai ta mi sai ta laka mun gane ko domin ita laka ƙasa ce wadda ba a canza ta ba ma'ana ba a dawa ta ba kamar yadda aka dafa suminti da sauransu na ma da yace haddathana ahmad ibn ibrahima الموصلي أبو علي أخبرنا محمد بن ثابت العبدي أخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة ناته نيد ابن عمر أو تبكاتا إلى ابن عباس زوى وجن ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته سي ابن عمر يبيا بكاترسا فكان من حديثه يومئذ سيكسنجي daga cikin hadisinsa a wannan ranar an kala ya ce marra rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya biya wajen manzon Allah fi sikkatin min sikakin a cikin wata hanya daga cikin hanyoyi wa qad kharaja min gha'itin aw bawlin ya hutu daga kashi ko hutsari fa sallama alaihi sai masa sallama fa lam yarudda alaihi sai manzon Allah bai mayar masa ba hatta idza kana ar-rajulu hatta idza kana ar-rajulu an yatawara fi sikkati har sai da mutunan ya kusa ya bace daga hanya ma'ana ya shiga wata kwana daraba bi yadayhi ala al-ha'iti sai manzo Allah ya bigi hannunsa akan gina wa masaha bihi ma wajhahu sai ya shahi huskarsa thumma daraba darbatan ukhra sannan yayi wani bugu na biyu fa masaha dira'ai ya sahi jira'insa thumma radda ala ar-rajuli salam sannan ya mayar wa mutunan sallama وقال يتي إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام با أبن دا يهانا إن مير مكا دا سلما إلا أني لم أكن على طهر سيدم بن كسن جي أكن سركيبا قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم محمد بن ثابت يا رويته حديثي منكري جمد تيمما قال ابن داسة قال أبو داود لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم yace bai babu wanda ya bi Muhammad bin Sabit a wannan kissar akan cewa manzo Allah ya bugu guda biyu wa rawahu fi'la ibn umar sai dai sun rawaito akan cewa aikin ibn umar ne ibn umar ke haka a takaice kun ga wannan hadisin bai inganta ba wanda yana cewa bugu nawa ake yi bugu biyu kuma shafa har zuwa ina har zuwa gwiwar hannu مالك حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا عبد الله بن يحيى البر البرلسي توكاجي أنغانيكم حدثنا حيوة بن شريح عن ابن الهادي أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط من زال الله يا فسكنتو دقا wurin ban haya falaqiyahu rajulun sai wani mutum ya haɗu da shi inda bi'ir jamal a wajen bi'ir jamal fa sallama alaihi sai masa sallama falam yarudda alaihi sai bai mayar masa ba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hatta aqbala ala alha'iti har sai da ya fuskanci gina fa wada yadahu ala alha'it sai ya dora hannunsa akan gina thumma masaha wajhahu sanyanan ya shahi huskar sa wa yadaihi da hannayensa ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام sannan sai manzon Allah ya mayar da sallama ga wannan mutumin a takaice wannan hadisin abin da yake nunawa ya halatta koda ba cikin balaguro kake ba in bukata ta kama ya halatta ka yi taimama jayyid daga cikin abubuwan da suke halatta ma mutum lokacin da ba balaguro ki bai taimama shine akwai rashin lahiya ma'ana baka da lahiya baka iya amfani da ruwa to wannan lokacin ya halatta kai taimama ko kuma a ruwan aka rasa su ko kuma a'a ana tsammani a samu ruwan amma sai dai ba a da tabbacin samun su kamin lokacin sallah ya wuce misali an tada sallar magariba babu ruwa kuma in ka ce sai ka je ka nemo ruwa kamin ka zo ka yi arwala lokacin magariba na wucewa to a wannan lokacin ya halatta kai tsaye ka yi ka yi taimama ka je ka yi sallar domin dukhulul waqti akadu arkanis salah akadu shurutis salah shigar lokaci shine mafi girman sharuɗan sallah to wa zai ba mu wani misali kuma na'am na'am jazakumullahu khairan lokacin sanyi ana tsananin sanyi an gane ko sanyi na huta hankali ba irin sanyin yamai ba an gane ko da a gani nanin yamai ba a sanyin da za a cewa mutum bai iya alwala ko a cikin nijar ba ko ina ba wannan shi ne dama-dama a gares ko to irin wannan tsananin sanyin da irin wanda in kai kamin ka kare ma ka san kare misali kaga irin wannan kai tsaye ya halatta kai ne ya halatta kai taimama don saboda larura domin Allah ya ce za mu gani ma akwai ayar da suka kawo wala taqtulu anfusakum ko inna Allah kana bikum rahima na'am mu je wannan babin da sauri sai mu tsaya akan sa mala yace babul junubi yatayammamu ba ya bayani akan mai janaba da zai mai janaba ya halatta ya taimama حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد بن الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة حاء حدثنا مسدد أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أمر بن جد عن أمر بن بجداني عن قامكم عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آه وتأر غنيمة غنيمة تصغير من غنيمة وتأر غنيمة تاتر أوجا منزل الله فقال سيما الله يا أبا ذر ibudu fiha ya kai abu zar je da ita ƙauye shi ne manan ibudu fiha je da ita ƙauye ka raba ta fabadautu ilar rabazati kace sai na yi sabko zuwa rabaza sunan wani ƙauye ne fakanat tusibuni janabatu sai janaba ta kasance tana samuna fa'amkusu alhamsa wa sitta sai na kasance ina kwana biyar zuwa kwana shidda a can ma'ana sai in jima kwana biyar zuwa kwana shida a can ƙauyen fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na zo wajen manzon Allah fa qala sai ce Abu Zar fa qala sai ce Abu Zarrin ya kai Abu Zar fa sakata sai Abu Zar ya shiru ma'ana faƙala abu zar kaman abin da yake nihi anan sai abu zar ya ba manzo Allah labarin abin da ke samunsa yana kwana shidda kwana biyar janaba ta kama sa bai san yadda zai yi ba sai manzo Allah faƙala sai manzo Allah ce masa sakilatka ummuka ya abazar ya kai abu zar kai tayi can mun faɗi akan cewa wannan kalma ce laraba suke faɗi ba suna nihin ma'anarta ba kai tayi can ya kai abu zar li ummukal wayl an gane ko fassara wannan a hausa baya da ma daɗi an gane ko kina a barta a haka nan jayyid sakilat ka ummuka ma'aihiyarka ta yi barinka an gane ko ya kai abu zalli ummukal wayl an gane ko li ummukal wayl ma'ana kai ciyo ya tabbata ga ma'aihiyarka to kaga duka kalmomi ne wanda suke laraba suna faɗin su ba ma'anarsu suke nihi ba an gane da kyau ko wannan shine kenan kamar abu ne wanda za ka gani a cikin wani yare zagi ne amma a cikin wani yare fa ba zagi ba ne za ka ga wasu kalmomi a cikin larabci in an faɗe su mai ke da suna ba komi ba ne amma a hausa ya an faɗe su mene ne komi ne an gane da ko wannan shi ne fada'ali bi jariyatin sauda'a sai manzan Allah ya kira mini wata yake da suna baiwa baka faja'at sai ta zo bi'ussin da al'us shine wani wani babban kohi ne wanda ake sa ruwa ake sa ruwa ciki sai ta zo da wani babban kohi fihi ma'un wanda a cikin sa akwai ruwa fasataratni bi thawbin sai ta yi mini sutura da wasu kaya ma'ana aka sa mini shakamaki kamar ta yi mini ta buga mini dan ban daki ya ce wastatartu birrahilati duk da haka kuma sai na ƙara sutura da taguwata waqtasaltu sai na yi wanka fa anni alqaitu anni jabalan bayan na yi wankan sai na ji kamar na ɗoke wani dutse da kan kaina kaga wanda yake da janaba in dai mumuni ne haka zai shi in dai kana da janaba ba kai wanka ba sai ka ji duk a takura kake kawai misalin sallah ce in ba kai ba wanda ya saba yin sallah a cikin jami'i in yana akan hanya sallan nan ta yi sai ya je kamar wani dutse ne a saman kansa in ba ya je ya yi sallan nan ba bai jin mi bai jin natsuwa an gane ko to shine Abu Zar yayi wannan alama ce ta imanin mutum amma ana kiran sallah kana ta yi baka damu ba to akwai matsala binciki zuciyarka mala yace a fa qala sai manzo Allah yace as-sa'idu at-tayyibu wudu'ul muslimi ai ita kasa mai kyau abun arwallon musulmi ce walau ila ashir sinin ko da ko a ce shekara goma yayi fa idza wajadta alma'a to idan ka samu ruwa fa amissahu jildaka ka shaha ma fatar kashi fa inna zalika khairun domin wannan alkhairi ne wa qala musaddadun ghunaymatun min as-sadaqa musaddad yace ghunaymatun min as-sadaqa wata yar ganima ta sadaka ma'ana ta zakka kenan wannan hadisin yana nuna meke da suna idan dai mutum janaba ta kama sa babu ruwa ya halatta yi ya yi wanka kunga abuzar kawai ne ya yi kwana biyar kwana shidda bai yi wanka ba bai yi sallah ba dan bai san yadda zai yi ba alhali kuma ga ƙasa tare da shi ko hausawa ke cewa rishin sani ke sa ka za ta kwana a kan dame da yunwa an gane wannan karin magana kaza wadda in ta haɗu da dame babu lahiya to a ce ta kwana a kan dame kuma da yunwa ke don kasan ba ta san a kan mai take ba a kan dame take to shi ma kaga yana a kan ƙasa amma bai san da ƙasar ita zai mai ba ita zai yin tsarki da ita kenan dai ƙasa ko ina kake ita ce abin tsarkin kayan babu ruwa mala yake cewa حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة الرجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام ناشق مسلمتي فأهمني ديني سي الديننا معنى سي الديننا شغل تدني معنى سي نكلا ندامو دا الديننا فأتيت أبا ذر سي نزوجا أبو ذر فقال أبو ذر إن إني اشتويت المدينة ma'ana sai abu zar yake ba shi labarin shi abin da ya faru da shi ya ce in nishtawaitul madina ya ce a wani lokaci na zo yanayin madina bai daidai da ni ba shine ishtawaitu ma'ana yanayin madina bai daidai da ni ba sai na yi ta rashin lahiya fa amara li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi daudin sai manzon Allah ya umurce ni da wasu raƙumma su ne zaud raƙumma wanda suke daga uku zuwa goma ko zuwa biyar wa bi ghanamin da kuma wasu ƙananan dabbobi faƙala li sai ce ishrab min albaniha ka sha daga nonon wannan raƙumman ƙala hamadun hamada yace wa ashukku fi abwaliha ina shakka har ya ce masa hada hutsarin ko bai ce hada hutsari ba ƙala qawlu hamadun yace hada qawlu hamad wannan maganar hamad ce faƙala abu dharr sai abu dharr yace fa kuntu a'zubu anil ma'i sai na kasance a'zubu anil ma'i wa ma'iya ahli ina rasa ruwa shine a'zubu ina rasa ruwa alhali kuma tare da ni akwai iyali na ma'ana kenan yana saduwa da iyalin shi kun babu ruwa fa tusibuni aljanaba sai janaba ta same ni fa usalli bi ghairi tuhurin sai in yi sallah ba tare da tsarki ba fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nisfin nahari sai nazo a tsakiyar ini wajen manzon Allah wa huwa fi rahtin min ashabihi yana a cikin wasu jama'a na sahabbansa وهو في ظل المسجد هنا إنو مسلاتي فقال سيتي أبو ذر فقلت نعم ماذا الله يتي أبو ذر سينتي إيه نعم هلكت يا رسول الله نا هلك يا منظر الله قال يتي وما أهلك كم يهلك الدكي قلت إني كنت أعزب عن الماء نينا كسنتي إنا رس روى ومعي أهلي كما ترد إني أكوي إيالينا فتصيبني الجنابة سي جنابة تكامني فأصلي بغير الطهور sai in yi sallah ba tare da tsarki ba fa amara li rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in sai manzon Allah yayi mini umarni da aka mini ruwa faja'at bihi jariyatun sai wata baiwa ta zo da ruwan sauda'u baiwa baka bi'usin da wani kohi ya takhadkhadu yana rarragi shine takhadkhadu ay yataharrak kofin yana motsawa ma huwa bimal'ana domin ba a cike yake ba fatasattartu ila ba'iri sai na yi sutura da raƙumina faktasaltu na yi wanka sun maji'itu sai na zo faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya ce ya abadar ya kai abudar inna sa'ida tayyiba lalle ƙasa tsarkakakka tahurun tsarkakakka ce lalle ƙasa tsarkakakka tahurun abur yin tsarki ce wa illam tajidil ma'a koda baka samu ruwa ba ashara sinin shekara goma fa'ida wajattal ma'a idan ka samu ruwa fa'amisahu jildaka to ka shaha ma huskar ka shaha ma fatar kasu ƙala abu dawud abu dawud ya ce rawahu hamad ibn zaidin an ayyuba lam yadhkur bai ambaci abu walaha ba ƙala abu dawud abu dawud ya ce hada laysa bi sahihin wannan bai inganta ba ma'ana cewa akwai ya ce ya rika shan mai suna hitsarinsu وليس في أبوالها إلا حديث أنس باب حديث دي زورة جوا هذا هسار الناس يشاء با حديث أنس با تفرد به أهل البصرة وند متانا بصرة سوكا دي سوكا رويتوسا أتكيت وانا حديث da shi da wancan hadisin dukkanin su ma'anar su guda illa a wannan hadisin an faɗaɗa bayani akan cewa idan ka rasa ruwa ko shekara nawa ne janaba ta kama ka ya halatta mai suna kayi kayi taimama ka yi ibadarka sai in ka samu ruwa to in ka samu ruwa dole ka yi wanka wannan shine kenan ina ji anan za mu dakata a yau ba ni ɗan daɗin jikina kaɗan kenan darasi guda za mu yi sai gobe insha Allah juma'a ko shi ma sai mu samu darasi guda zuwa diman shi za mu tsaye da karatun insha Allah don saboda wani uzuri da zan yi bayanin shi daga baya insha Allah inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ko ba matsala in akwai tambaya kenan na bismillah aha maza ko mata yauwa yanzu ka bambanta jayi gaskiya dai har akwai maza wanda suka iya harkar gynecolog su ne ma'ana wanda suke kula da ma'aihon mata ko masu kula masu kula da mata dai ko jayi matukar akwai mata wanda suka iya to baya halatta namiji yayi baya halatta namiji baya halatta namiji ga al'auran mace in ba da larura ba larura ma wanda ta kai makura wani ina tsammani har cikin hudu ba mun taɓa bayanin wannan idan da larura namiji zai zai gamace ma'ana zai yi mamace misali irin su ecography da ake yi inda larura babu mace sai namiji to a wannan lokacin shi ma baya halatta su keɓanta ita da likitan sai an samu muharraminta imma mijinta ko wani uwanta sun shiga tare kenan ya kasance su biyu tare da muharraminta za a yi mata aiki to kaga yanzu dukkan waɗannan abubuwan guda biyu ana rusa su na farko akwai mata wanda sun kware akan gynecology kin amma kuma maza har yanzu suna yi bayan wannan kuma zaka ga namiji ne zai yi daga shi sai matar da zai yi ma dalilin wannan ake samun fitinoni masu yawa ba a jima ba a mara ɗina jiya da kunne na a bbc a cikin rediyo wani likita da aka kama ya kwanta da wata mata mai ciki a likita kuma a likita sun keɓance daga yi ba ta irin wannan ecographic da ake yi mata allura ta kwana ya yi amfani da ita sai da ta tashi ta samu kanta ta gane da cewa an sadu da ita aka bincika ko aka tabbatar ta kai shi kara aka kama shi to kun gani don gushe ma wannan yasa musulunci ya haramta wannan shi inda har likitanci za ka yi in ba ka shawara ka yi karatun gynecolog ku bar mata su yi karatun tunda suna yi tunda in ka yi dole sai ka yi aikin ko inda ba ba tsoron Allah ke gare ka ba tunda akwai misali masu tsoron Allah da yawa da suka yi karatun banki amma daga baya suka suka aji harkar aikin banki na taɓa baku misalin ɗaya daga cikin ɗalibai wanda kullum ana karatu da shi a majalisin nan bayan shi kuma akwai wani akwai wani malamin mu shi ma haka har yanzu kusan shekara nawa mikil suna ya ki aikin bankin duk in ya azado sai aikin banki ke hitowa ya ce in dai aikin banki zai yi sai dai ya mutu da talauci wannan shine kenan ba abin da ke sa wannan in ba karhin imani ba da damuwa da lahira domin wanda ya damu da lahirarsa shine zai kokarin ganin abin da zai nema ya kasance ta hanyar menene ta hanyar halal jayyid wallahu ta'ala a'lam na'am to kiran nan zamu dakata kenan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe assalamu alaikum wa rahmatullah